ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na bakwai ga watan zulhijja hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da hudu ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin al-qutufu dawani na al-doktor suhaimi hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na manzumatul luniya ta al-imam al-qahtani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na ko darasinmu na 41 cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta baiti na 71 wa qul ghayru makhluqin kalamu ilahina wa ajal wa la taku fil ijabati wani inda malai yake sake maimaitawa game da aqidar ahlus sunna akan abin da ya shafi alqur'ani alqur'ani ba makhluqi bane zance ne na ubangijinmu kuma ka faɗi hakan ba tare da wata nawa ba wajen ba da amsa in an tambaye ka shin alkur'ani makhaluki ne ko ba makhaluki ba ne ka ce zancen ubangiji ba makhaluki ba ne kar ka yi sanda ko ka yi nawa ko ka ɓata lokaci wajen ba da wannan amsa mun karanta baiti na saba'in da biyu da saba'in da uku ahalu shari'ati aikanu bi nuzulihi wal qa'iluna bi khalqihi shaklani وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان عند الإمام القحطاني كتشوا أهل الشريعة وتمومنين قسكيا ما سسألك كتشيا زوتيا وإن دسكي سيوا إن دأك سيد سو معنا ما سيوا ديدي إن دلتافن الله سبحانه وتعالى يسيا ما سيوا ديدي إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسيا ba sa wuce gona da iri su ne waɗanda ainihin wato ba sa ƙetare alkur'ani ba sa ƙetare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake wajaba game da sufofin Allah ko game da Allah da abin da yake zama ja'izi da abin da yake zamantowa wato mustahili ko mumtani'i a haƙƙin Allah subhanahu wataala bali yake funa suna tsayawa ne inda hududin nusus da aka fal ilmu indahum su ilimi a wajen waɗannan shine qala Allahu qala rasuluhu ma'a fahimin sahabatu wa salafi salih li hadha alqawl Allah abinda Allah yace abinda manzon Allah yace bisa ga fahimtar sahabbai da magabata na kwarai game da wannan zance na Allah ko zance na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne masu sakankancewa kuma ba su yin kokonto ko shakka ta kowace irin fuska daga cikin fuskokin kokonto cewa ainihin wato zancen Ubangijin talikai wanda daga gare shi yake kuma zuwa gare shi zai koma ghairu makhluqin ba abin halitta bane ce malai yake cewa waɗannan sune ahlus shari'ati wal qa'iluna bi khalqihi sai ce waɗannan kuma suka tafi akan cewa alqur'ani makhluqi ne to su kuma wayannan shakalani wato sun kasu kashi biyu wato sun kashi kashi an gane ko sun kasu ila qismain kuma ila aqsami an gane ko sai ce a nan akwai waɗanda sarrahu bil qawli bi khalqil qur'an ba wani boye boye kai tsaye suka bayyanar da aqidar su ta cewa alqur'ani makhluki ne wayannan ba wasu bane sune jahamiya da kuma mu'tazila sai kuma wani kashin na daban wayanda su kuma suka fassara alqur'ani bi alfazin ukhra da wasu lafazan daban kamar yadda suke cewa innahu ibaratun aw hikayatun anillah ko kuma ka samu waɗanda suke yan kan katanga tawaqqafu su sun ce ba za su ce makhluki bane ba za su ce ba makhluki bane waɗannan ba wasu bane su ne maturidiya da asha'ira da wanda suke ainihin wato suka nufi inda suka nufa dukkan wannan maganganunsu suna komawa ne zuwa ga alkur'ani makhaluki ne bal ma wannan yakan haifar da wato kaiwa zuwa ga aqidar at-ta'dil shi yasa sai malam yake cewa waɗannan aqidu guda biyu waɗannan maganganu guda biyu gaba ɗaya ka nisance su domin inna kilayhima duka su su biyun nisance su da wanda suka ce alkur'ani makhaluki ne wato mu'tazila da jahamiya wayanda suka ce alkur'ani makhaluki ne da kuma wayanda ainihin wato suka ce ba wato da wayanda kai suka zama suka yi tawakkufi suka tsaya tsaya wato a tsakiya suka ce su ba za su ce makhaluki bane su ba za su ce ba makhaluki bane wayannan duk gaba ɗayan su ka nisance su wa ma wato wa inna kilayhima domin duk su su biyin wa maqala jahmin da aƙidar da Jahan bin Safwan yake faɗa inda namu a wajen musiyani dan juma ne da dan jummai da abu ɗaya ne na fata an gane to wannan duk kusan mun yi bayanin sa a darasin da ya gabata kuma mun karanta baiti ma na 74 75 wato inda yayi matashiyar kun sanafiyyan alal jadda ma'ana ka zama salafi ka zama ba salafi ma'ana ka zama mai bin tafarkin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i da magabata na kwarai ka miƙe sak akan wannan tafarki kar ka yi zigza yace ya ayyuha sunniyu khudh bi wasiyati wa khus bi dhalika jumlatal ikhwani wa qabal wasiyata mushfiqin mutawaddidin wasma' bi fahmi hadirin yaqdali sai kawo waɗannan baitukan ya ce ya kai wanda yake ƙoƙarin koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi riko da wannan wasiya tawa kuma ka keɓanci dandazan wasu ƴan uwanka musulmi da wannan nasiha su ma ka isar da su ka isar da wannan nasiha zuwa gare su ka kuma karɓi wannan wasiya wasiya ce ta wanda yake tausayinka kuma wanda yake ƙaunarka ka kuma saurari wato wannan nasiha bi fahmin hadirin da fahimta wadda take mahalarciya ya kazani kuma wadda take ainihin wato watsakakkiya wannan shi ma kusan duk mun tattauna akan abinda malai yake nufi da wannan ainihin wato baitoci guda biyu wanda ainihin wato mun karanta baiti na saba'in da shida kun fi umurika kulli ha mutawassidan wanda kusan akan wannan baitin za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala قال المؤلف رحمه الله تعالى كن في أمورك كلها متوسطا نعم كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان ويكون متوسطا الإمام القحطاني كزما سكاتكيا كزما mutawassidan wato ka zama mai zama wato mai tafiya a tsaka-tsakiya fi umurika kulliha cikin al'amuranka gaba daya al'amuran da suka shafi addini da abubuwan al'amuran da suka shafi rayuwa ka zama mai tafiya tsaka-tsakiya kar ka yi guluwi kar kuma ka yi wato ainihin wato abin nan kada ka yi tafridi an gane ko ka zama tsaka-tsakiya kai baka cikin wanda ya wuce gona da iri kai kuma baka cikin wanda ya yi kasala ya wato ya lalace ya koma can baya a ka zama kana tsakiya ko ka zama mutawassidan tsaka tsakiya fi umuri ka kulliha a cikin al'amuran ka gaba ɗaya adilan ka zama madaidaici bila naqasin ba tare da tauyewa ba abin da ake so a cika ka tauye wala rujihani ba tare da rinjayarwa ba wuce gona da iri inda aka ce ka tsaya kuma ka tsallake kar ka ja baya an ce ayi hudu kai uku kada an ce ayi hudu kai biyar in kai uku a inda aka ce kai hudu na kasin kenan an kai biyar a inda aka ce kai hudu rujihan kenan yuwajjihu rahimahullahu ta'ala bi annahu yajibu 'ala al-muslim wato anan al-imam al-qahtani yana fuskantar da zancen sa ne Allah ya ji kansa da rahama bi annahu cewa yanda al'amarin yake yajibu 'ala al-muslimi wajibi ne akan musulmi an ya tawassada fil umuri kulliha wato ya dinga tafiya tafiya ta tsakatsaki cikin al'amura gaba ɗaya, duna ma ziyadatin aw nuqsani ba tare da ƙari ko rage ba fa khairul umuri awsatuha mafi alherin al'amura matsakaitansu alayka bi awsatil umuri fa innaha najatun wala tarkab dalulan wala sa'ba wani mawaki yana cewa alayka bi awsatil umuri na hore ka wato ka zama mai riko da al'amura tsaka-tsakiya matsakaita fa innaha najatun domin a cikin tafiya matsakaiciya a nan tsira yake wala tarkab zalulan kar ka zama mai taushi wala sa'aban kar ka zama mai tsauri ka zama mutawassit an ganka dai kai ba mai laushi ba can da yawa wanda aqidar ka ta sakwarkuce ta lalace sulukin ka ya sakwarkuce ya lalace mu'amalar ka ta sakwarkuce ta lalace a to wannan kuma ka zama abin zargi kar kuma ka zamanto mai tsauri da yawa aqidar ka tsaurin ya wuce iyaka sulukin ka tsaurin ya wuce iyaka ka wuce gona da iri a mu'amala da sauransu wannan shi kuma karka zama ka shi yasa yace alayka bi awsadil umur na dai umarce ka na hore ka ka zama mai bin al'amura matsakaita tsaka tsakiya fa inna ha najatu domin bin al'amura tsaka tsakiya wannan shine tafarkin tsira wala tarkab dalulan karka hau wato abin hawa wanda yake mai taushi rago wanda yake mai kasala malalaci karka hau wannan abin hawan wala sa'aban kar kuma ka hau abin hawa mai wahala mai tsauri mai taurin kai kangararren abin hawa kar ka hau shi wa qad wasafa Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi al-ummati bil wasatiyya tabbas Allah subhanahu wa ta'ala ya sufanta wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil wasatiyyati da wasatiyya tafiya tsaka-tsaki faqala subhana Allah subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك التي كمر هكني جعلناكم مكسنياكم أمة وكذا موت الأمة وسطا الأمة متوسطة وتميت فيها أتفيها إذن توسطية لتكونوا شهداء على الناس دونك زمما ما سبا شيدا أكب متاني ويكون الرسول عليكم شهيدا ku kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai ba da shaida akan ku da haka hatta mai ba da shaida ana so ya zama mutawassit kada ya zamanto mai sakaci wajen ba da shaida kada ya zamanto kuma mai wuce iyaka wajen ba da shaida zai iya yin zalunci a kowane bangarorin guda biyu cikin bangarorin guda biyu na ba da shaida imma ya zamanto wanda yake mai sakaci ko ya zamanto mai tsauri to duk waɗannan ba a son shuhada su zama haka shi yasa Allah ta'ala ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata da haka muka sanya ku kuka zama al'umma nagartacciya wadda take tafiya tafiya wadda take tsaka tsakiya suratul baqara aya ta 143 qala ahlul ilm malamai ba abota ilimi suka ce wasatan da Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ay adalan khiyaran kamar haka Allah ta'ala ya sanya ku kuka zama al'umma adala mai adalci shi ku adalci yana cikin wasaɗiya yana cikin mutum ya zamanto tsaka-tsaki to a nan adalci yake kada mutum ya yi maili nan kada mutum ya yi maili nan to ya zamanto a tsaka-tsakiya da haka adilan khiyaran kuma ku ne wato Allah ta'ala ya sanya ku ku zama al'umma zaɓaɓɓiya wadda take tafiya a manhaji da tsari na tsaka-tsakiya wa hadha huwa sha'anut tawassut wannan shine al'amarin at-tawassudu kenan fa huwa wasatun bainal umami kaga al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsakatsake tsakanin al'ummomi baina tafridil yahudi wa ifradin nasara su sai suka zo suka zama sun yi balance sai suka zo tsakankanin wuce gona da irin yahudawa da kuma sakaci da lalaci irin na kiristoci sai su suka zo sai suka yi wato suka ɗebo zafin can suka haɗa shi da sanyin nan sai kuma suka tashi nasu manhajin manhajin sai gan shi akwai sirki da ɗumi da sanyi da haka wannan manhaji ne wanda ke mai daɗin tafiya ina fata an gane su waɗancan sai suka ɗauki manhajin ruwan zafi waɗannan sai suka ɗauki manhajin ruwan sanyi su kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ɗauki manhaji tsaka-tsakiya na gauraya tsakanin sanyi da zafi wani lokacin a yi zafi wani lokaci a yi sanyi inda ya kamata a yi zafi ba sa yin sanyi inda ya kamata a yi sanyi ba sa yin zafi wannan shine bambancin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar Yahudawa wannan shine bambancin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar Nasara an fahimta shi yasa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan ai ummatan wasatun wato ummatan wasatan bainal umami tsakankanin al'ummomi domin an yi al'ummomi tsakanin waɗanda suke manhaji na wuce iyaka da kuma waɗanda suke bin tsari na sakaci kamar Yahudawa su kaga an samu tafriɗi a tattare da su shine wuce iyaka shine abin da Yahudawa suka yi fice da shi annasara kuma su kuma sai aka samu ifradi sakaci walidhalika amarana Allah ta'ala dan haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce mu an nasluka hadha sabil alwasat mu shiga wannan tafarki tsakatsaki bi qaulihi da fadin sa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin Allah ta'ala ce cikin addu'ar da aka ce al'umman manzon Allah su dinga yi shine ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici wani tafarki ne madaidaici shine siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai ghairil maghdubi alaihim ya Allah ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba sune ainihin al-yahud waladdallin ba kuma tafarkin batattu ba su ne kiristoci kaga sai muka zamanto tsakatsakiya wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan bainal maghdubi alaihim waddallin sai muka zama wato mu ne akan as-sirat al-mustaqim wa'ancan sun zama maghdubi alaihim wa'annan sun zama addallin mu kuma sai muka zama ala sirat al-mustaqim ai at-tariq al-mustaqim alladhi la ifrata fihi wa la tafrida me ake nufi da as-sirat al-mustaqim sai ba la yake cewa sirat as-sirat al-mustaqim ai alladhi la ifrata fihi shine tafarkin da babu sakaci a cikin sa wala tafrita babu kuma wuce iyaka a cikin sa ghayra tariqil maghdubi alaihim ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba wa kuma yahud sune yahudawa wala tariqil dhallina ba kuma tafarkin waɗanda batattu ba wa kuma nasara su kuma sune nasara لأن اليهود ضلوا saboda Yahuda sun ɓace ala ilmin duk da ilimin su suna da ilimi amma suka ɓata fasaru maghduban alaihim sai suka zama waɗanda aka fushi da su wan nasara dallu kiristoci sun ɓata ala jahalin bisa jahilci da rashin ilimi fasaru dallina su kuma sai suka zama ɓatattu haifu adallahum shaul al-yahudi inda ash-shaul al-yahudi ya ɓatar da su al-musamma bulus wanda ake kira da suna bulus an gane ko wannan shine asalin batan yahuda wato kiristoci farkon wanda ya kirkiro bid'a a addinin yahudanci ya bata addinin addinin nasara ya bata ainihin wato wato tafiyar shine wannan bulus allazi harrama lahum dinal masih shine wanda ya gurbata musu ya lalata musu ya jirkita musu addinin annabi isa almasihu dan maryam an gane ko da aka su ma sun yi fama da yan bid'a wanda suka zo suka hargitsa addini da aka wanda suka lalata addinin annabi isa alaihi salam bulus ne wa tara'a lahum hadhihi al-anajil shine wanda ya kirkira musu wannan bible bible din al-muharrafati wanda aka caccanza shi aka jirkita shi allati taqumu ala tafilifi wannan haka wannan injilar wannan bible din shine wanda aka gina shi akan Allah uku ne ɗayan uku ne shine a taflis trinity amma wato injilar da Allah ya saukarwa annabi Isa wadda ba a gurɓata ta ba babu trinity babu tallan trinity a cikin ta da haka wannan bulus din shine wanda ya kirkiro wannan bid'a ta at-taslis trinity kuma ya shigar da shi cikin injila me ake nufi da trinity al-abi wal ibni wa ruhul qudusi wato shine akwai al'abi Allah uba wal ibnu Allah da wa ruhul qudus Allah Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira da aka wannan wato wato abin nan Shaul al-Yahudi al-musamma bi Bulus wannan shine wanda ya kirkiro wannan aqida ta Trinity Allah Allah Isa Allah Maryam Allah wannan Bulus din shi kirkiro wannan bid'ar ya shigar da ita cikin Injila ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa ɗaukaka mai girma fattaba'uhu dan haka sai su kiristoci suka bi bulus ba'da nahwi thalathati uqudin bayan kusan shekaru talatin. min raf'il masihi alaihi salam daga ɗauke annabi isa alaihi salam kaga kenan shi ma bayan ɗauke annabi isa alaihi salam a nan bulus ya samu damar jirkita wa kiristoci addininsu na gaskiya wa Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya faɗa amiran bil wasatiyya yana mai umarni da a dinga tafiya tafiya matsakaiciya wal istiqamati ala dinil haqq da kuma tsayawa da daidaita akan addini na gaskiya wal bu'd an turqil munharifati kuma Allah ta'ala yayi umarni da nisanta ɗariƙu karkatattu adalla batattu na fata an gane dukkan wata ɗariƙa almunharifati wadda ta kauce daga ɗariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batacciyar ɗariƙa ce ina fata an gane to shine Allah ta'ala ya umarni da a tsaya akan tafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sannan a nisanci dukkan wata ɗariƙa cikin ɗariƙoƙi waɗanda suke almunharifati waɗanda suke karkatattu abdallati batattu cikin faɗin Allah ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u da aka a karkashin wannan aya she mun fahimci Allah ta'ala ya ja hankalin mutane su tsaya akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ja kunnan al'umma su kauce wa bin sauran ɗabi'u da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa anna hadha sirati mustaqiman lalle wannan shine tafarki na tilo guda ɗaya mustaqiman miƙaƙƙe dodar fattabi'uhu Allah ya ce shi za ku bi wanda wannan tafarki shine wanda bai tsayawa ko ina sai zuwa gidan aljanna insha Allah wala tattabi'u subula Allah ta'ala ce kar ku bi wasu hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da tafarkin Allah babu yanda za a aikace ka rike tafarkin Allah kuma ka rike wani tafarki da ba na manzo ba na Allah ba duk kuma ka ce gaba ɗaya zaka dinga tafiya da shi lalle ko ne ka rike tafarkin Allah ko kuma ka saki tafarkin Allah ka kama kafan wala ka kama tafarkin wani wanda ba Allah ba ko ne ka rike tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka rike tafarkin wani wanda ba ba aiko maka shi ba da haka Allah ta'ala ce wala tattabi wala tattabi'u subula tarkubu wasu yan tafarkai wasu yan hanyoyi ba tafarraka bikum an sabili su zo su raba ku da tafarkin Allah zalikum wasakum bihi wannan shine abin da Allah yake muku wasiya da shi la'allakum tattaquna dan ku zamanto masu takawa masu kiyaye dokokin Allah al-an'am aya ta 153 wa fassara an-nabi sallallahu alaihi wasallam zalika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u kuma da ya tashi fassara ta ya fassara ta ne a aikace fa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal an karbo daga sahabi Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda yace khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya nuna wa sahabbai ya nuna wa al'umma fassarar ayar wa anna hadha sirati mustaqiman wato ta hanya a aikace sai abdullahi dan masoli ce wata rana manzon Allah ya yi mana wani dogon zane guda ɗaya khabbala na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khabban manzon Allah ya yi mana zane guda ɗaya faqala da yayi wannan zanen sai ya ce da mu hadha sabilullah wannan shine tafarkin Allah thumma khatta khututan sannan sai ya zana wasu zanennukan an yaminihi a daman wancan babban zanen wa an shimalihi da kuma hagu da wannan zanen ga dogon zane mai kake ga kuma wasu ƴan ƙananan zanennuka wani yayi dama wani yayi hagu wani yayi dama wani yayi hagu wani yayi dama wani yayi hagu da manzo Allah ya kai ce kun ga wannan guda ɗayan shine wannan suka ce shine tafarkin Allah yace to waɗannan ƴan ƙananan wasu a dama wasu zanennukan a hagu wa hadhihi subulun waɗannan su kuma tafarkai ne ala kulli sabilin minha a kowace hanya cikin hanyoyin nan wadda ta yi dama da wadda ta yi hagu din nan a kowace hanya daga cikin su shaydanun yad'u ilai akwai wani shaydani ko dai shaydanin aljani da ba a gani ko kuma shaydanin mutane da yake kira zuwa ga abu wannan tafarkin thumma tala sannan manzo Allah ya karanta wannan aya wa anna hadha sirati mustaqiman ila akhir al-aya da haka wannan zanunnuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dama da hagu fahiyal bid'u bid'o'i kenan wannan mikakken guda daya sunna kenan wayannan ragowar bid'o'i kenan shubuhohi kenan sha'awa sha'awa kenan wayannan dukkaninsu wata hanyar ainihin wato in ka bita bid'a za ta kai ka wata hanyar in ka bita shubha za ta kai ka wata hanyar in ka bita sha'awa sha'awace sha'awacen duniya da za su raba ka da Allah madaukakin sarki can za ta kai ka shi kuma wannan guda ɗayan sabilullah kenan wa'annan tafarkan su ne allazi yuzayyinu ha shayatinul insi wal jin su ne hanyoyin da ake musu kwalliya ake musu decoration suke sheki suke walkiya suna daukan hankali saboda a ko wato shedanin mutane da na aljanu ne suka kawata waɗannan hanyoyin an gane ko dan wato su afkar da mutane cikinsu haka irin wannan hanyoyin akwai shedanin mutane ko shedanin aljani da ke kan kowace hanya cikin hanyoyin bid'a wanda yana kokarin ya kautar da kai daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dukkan wata hanya in ka saki wannan guda ɗaya to hanya ce da za ta raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ta sada ka da manzon Allah ba in wanda za ta sada ka da manzon Allah ce ita ce wannan hanyar guda ɗaya wadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya ce, "Haza sabilullah." Kada wani mai daɗin baki ya zo ya nuna maka ai wayannan hanyoyin su ma dukkaninsu za su sada ka zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. In dukkaninsu za su sada ka zuwa ga manzan Allah menene hikimar manzan Allah da ya zana guda ɗaya ce haza sabilullah. Idan dukkaninsu sabilullah ne, dukkaninsu suna sada ka ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya hikimar ware guda ɗaya manzon Allah ya ce haza sabilillah da aka ka ɓata wa kanka lokaci in zaka kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ka ci gaba da bin Allah madaukakin sarki kana bautawa Allah bisa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ba shi zaka kama ba to ka sani hanyar duk da ka kama wadda za ta raba ka da manzon Allah ce wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi na 4442 Imam Darimi hadisi na 208 Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi hadisi na 3241 wa qala hadha hadithun sahih al-isnad wa lam yukhrijahu wa sahahu al-Albani fi al-Mishkah a hadisi na 166 wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amiran iyana bil wasatiyya manzo Allah yana umartar mu a cikin wannan hadisi da mu zamanto muna bin hanya matsakaiciya fi aqaidi fi aqaidina wa akhlaqina wa af'alina mu zamanto masu bin hanya wasadiya wato hanya tsakatsaki a aqidar mu mu zamanto wasadiya akhlaq halayen mu da dabi'un mu wasadiya ayyukan mu su zama wasadiya mu'amalolin mu su zama wasadiya manzo Allah yana umartar mu da mu zamanto ummatan wasatan din a cikin wannan hadisi sai manzo Allah ce yassiru wa la tu'assiru yassiru kaga anan ana kiran mutane zuwa ga riko da manhaji na as-suhulatu wal-lin fil ibadat wal aqaid wal mu'amalat yassiru ku sassauta ku sauƙaƙa wala tu'assiru kada ku tsananta wannan gabar manzo Allah yana kiran mu zuwa ga ittikhaz ila ittikhaz manhaj suhula zuwa ga ruko da manhaji na as-suhulati wallin dukkan suhular da ba za a kira mutum da lalatacce gurbatacce a addini ba suhula ce wanda take haka abin yake a adidi wannan gabar suhula din kenan kuma wato ka gane abin da ake nufi da suhula wani abin ko da ana ganinsa mai tsauri ko wani yana ganinsa mai tsauri su hula ɗin ke wani abun ko da masu tsauri suna ganinsa su hula to tsaurin kenan ba su hula ba ne na fata an gane abinda shari'a ta ce mai sauki fa shine mai sauki wanda ta ce mai wahala shine mai wahala ba wanda ni nake ganin mai sauki bane ko kai kake ganin mai wahala ne addinin nan ba na hau bane ba naka bane addinin mu ne gaba daya Allah ta'ala ya ce duk mu haɗu mu bautawa Allah da shi mu haɗu da shi ya bamu lada ya kai mu aljanna da haka yanda yake haka ake so in ɗauke shi ka ɗauke shi kar ka zafafa shi inda ba zafi bane a gurin kar kuma kai kokarin sanyaya shi inda ba sanyi bane a gurin shine yassiru din duk inda yake sauki dama addinin ka kalle shi ai duk in ka kalle ka mu'amalanci ayoyin alqur'ani ai an dira ma addini sauki ne wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra inna ad-dina yusrun addinin Allah ne sauki na fata an gane wa bashiru ku zama masu yi wa mutane albishir da lada in aka yi kaza za a samu lada an shiga goman karshe kai zama mai bishara ya cewa mutane goman ƙarshen nan wata goma ce wadda babu irin ta a cikin kwanakin shekara in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amalu salihu a cikin waɗannan kwanaki guda goma ya fi a cikin sauran wasu kwanakin da ba waɗannan ba wannan yana daga cikin bashiru akwai azumin ranar arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin abi da hadisin muslim manzon Allah ya ce duk wanda ya azumin ranar arfa za a kankare zunubin shekarar da ta wuce da kuma shekarar da ake ciki wannan bashiru ne wala tunaffiru kar ku zama masu kore mutane daga addini kar ku zama masu kore mutane da sanya wa mutane kyamar bautawa Allah duk hanyar da za a sauƙaƙa wa mutum ya ji addini nan yana da sauƙi ibada nan ba ta da wahala a yi masa dan ya samu ya shiga yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yake cewa duk wanda zai wa mutane limanci a cikin ku fal yujis fal yukhaffif a wata ruwaya fa inna fihim ad-da'ifa والكبيرة قوة السكيمة وذا الحاجة لا فاتا أنغاني النبي صلى الله عليه وسلم وترانا ونسابية يا مايكين الله إني لا أتأخر عن صلاة السبي wato a makara nake zuwa sallar asuba ya makin Allah sai na bari liman ya gama lilo ya gama jan qira'arsa ya abun nan sannan sai ya fito yace min ma yudilu bina me yasa kake yin jinkiri baka fitowa kuma gashi kana jiwa ana sallah yace saboda limamu sai ya wa'al da mun yazo sai ya ja dogon karatu sai an galabaita to shine ni ko ba zan iya ba da aka sai in jinkirta har sai an gama karatun ya ja shi sosai an kusa ruku sannan sai min ma yudilu bina haka ya faɗa ba kwana kwana ce bakin Allah ni fa gaskiya magana ba na zuwa sallah asuba da wuri sai aka ce kamar an ce saboda yace yace li ajali fulan ko min ajali fulan yace saboda wani limamin su kenan mimma yudilu bina kuma ya faɗi dalili yace saboda tsawaita mana da yake sahabin da ya rawaito hadisin yace ba ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam gadiba fi mau'izatin qattu ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi a wani wa'azi ba ko da sau daya ashadda mimma gadiba yawm idin mafi tsanani daga fushin da manzon Allah ya a wannan ranar ba ya ce ayyuhan nas inna minkum munaffirina kaga haka manzo Allah ya amfani da shi a cikin ku akwai wanda suke sanya wa mutane gudun addini addini mai sauki ne kai da aka ce ka tallata shi mutane su zo su karba kuma su zamto suna yin sa ka zo da wasu abubuwa da wasu dokoki da ka tsawwala wa mutane ka tsananta yanda mutane za su dinga gudun zuwa masallaci yanda mutane za su dinga gudun zuwa yin aikin alkhairi yace inna minkum munaffirina lalle a cikin ku akwai masu kore mutane daga aikin alkhairi yanzu kaga shi ya ƙi zuwa sallar asuba akan kai saboda liman yanzu da limamin yana da fiqhul imama ya za ya ƙi zuwa yana jin ana kiran sallah ta da kama yana ji ai kiran sallah yana ji ta da kama yana ji ai karatun fatiha ai duk yana ji amma sai a makare ke zuwa masallaci inda akwai fiqhul imama ba za a samu haka ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kar ku dinga kore mutane daga aikin alheri sauƙaƙa wa mutane da kowa zai ji cewa zai iya kowa ya cewa in yayi yunkura fa wannan aikin zai iya shi shi za duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar za ga yana da sauki kowa zai iya yi in zikiri ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi koyarwa zaka ji an ce kafa uku kafa bakwai yayi yawa ka ji an ce kafa goma ko ɗari ta yawa ga kuma zikiri ne za ga shi mai sauki yaro zai iya babba zai iya tsoho zai iya duk kowa zai iya wani hadithi imam al-bukhari ya roto shi hadithi na 69 imam muslim hadithi na 1734 hadithin anas dan malik radiyallahu anhu wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ad-dina yusur addinin nan dai mai sauki ne wanda ya kawo mana addinin nan ya gaya mana addinin nan mai sauki ne manzo Allah ya ce walam yushadda ad-dina ahadu babu wanda zai tsananta wa kansa a cikin wannan addini ya ki ɗaukan sauƙin da addinin ya zo da shi illa galabahu face sai ya fi ƙarfinsa abin duk da ya ɗauko sai ya ji ƙarshe sai ya sani muna da misali daga da- da- da Abdullahi bin Amr bin al-As wannan babban misali ne da kodayaushe ana buga shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam matashi kuma mahaddacin alkur'ani amma da ya rungumo abin da tsauri da tsanani manzo Allah ya ce rage rage yana yamakin Allah zan iya zan iya yace "Mm, a rage shi addinin nan abinda annabi sallallahu Allah ta'ala ya fi so shine wanda za a dawwama ana dauki abinda girma ko tsufa ba zai saka kasa yi ba yace yamakin Allah ni zai zan iya ya dinga sauke Qur'ani kullun da kyar aka mai da shi kwana uku ana ce mai mai da shi kaza yana zai iya fiye da haka zai iya fiye da haka har dai sai da aka zo kwana uku a nan manzo Allah ya ce to ka ba- ka ka- ka ka saki Qur'ani kasa da kwana uku kullun azumi yake aka ce kai siyamu Dawud haka yayi tayi yayi tayi amma bayan girma ya kama shi sai ya ce ina ma na karɓi sassaucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma saukin da annabi ya ce in riƙe ina ma shi na riƙe yanzu gashi yana nan ba zai iya waɗannan abubuwan ba shi sa anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ad-dina yusr addinin nan sauki ne da shi a wani hadisin manzo Allah ce khuzu min al-a'mali ma tubiquna in ka tashi daukan aiki dauki wanda zaka iya walam yusha inda ad-dina ahadun babu wanda zai matsa lamba ya tsananta wa kansa a wannan addinin illa galaba da aka fasaddidu ku yi aiki daidai gwargwadon ikon shi ne fasaddidu a takaice fassara kenan mai yanci ku yi- wato fasaddidu ku yi aiki daidai gwargwadon iko kuma gwargwadon iko na kila ba shine gwargwadon ikon ka ba ba gwargwadon ikon ka kuma ba shine gwargwadon ikon sa ba ba kila ne zan iya yin raka'a biyu kila kai zaka iya yin hudu kila wani zai iya yin takwas an gane ko ma'ana ku ɗauki aiki daidai gwargwadon iko wa ƙaribu ku kusanci kammala wato ku kusanci cikawa idan ba za ku iya cikawa ba shine wa ƙari in ba za ka iya yin cikakke ba to kwatanta shine wa ƙari ai usuluku dariqal wasada ai ma'anar hadisin yana nufin fa ku shiga hanya matsakaiciya wa abshuru ku zama masu yi wa mutane albishir ku dinga yi wa mutane tallan aikin lada ku ce in an yi kaza ana samun lada in an yi kaza ana gafara in an samu kaza ana shiga aljanna wasta'inu ku nemi taimako wajen yin aikin alkhairi a wasu lokuta saboda an fi samun nishaɗin yin aikin alkhairi a cikin su bil gadwati da safe lokacin gari bai fara zafi ba zaka iya karatun alkur'ani ka dade baka gaji ba zaka iya nafulfuli ka dade baka gaji ba saboda lokacin garin yanzu ya waye akwai haske akwai sanyi ko kuma bayan sallah asuba gadwa kenan war rauhati da kuma yammaci la'asariya sakaliya in ji malam bahaushe bayan rana ta gama garjinta din nan la'asar rana ta faɗi da garin ya fara sanyi wannan lokaci ne da ba da tana da daɗi in kai mai kokarin hadda alkur'ani ne kaga lokutan nan kar kai wasa da su kaga yin karatun alkur'ani kafin sallar asuba ko bayan sallar asuba lokaci ne da magabata sun jarraba shi lokaci ne mai albarka in abin da ka yi baka karasa ba bayan la'asar shi ma lokaci ne mubarak sannan manzo Allah ya ce wa shay'in min ad-duljati da wani yanki na dare kaga dare shi ma an yi kwaramiya an gaji an zo an dan kwanta an dan yi baccin nan an dan rage gajiya a tashi to shi ma wannan yana taimakawa bawa wajen yin ayyukan alkhairi wannan hadisin Imam al-Bukhari ya fitar da shi shi ma hadisi na 69 hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu wa kama anna al-ummah al-islam wa kama anna al-ummah al-islam wasatun kamar yanda ka san al'umman musulunci tsaka-tsakiya ce al'umma ce matsakaiciya bainal umami tsakanin al'ummomi to fa inna ahla kungiyoyin nan na bata karkatattu allazina allati zaharat bainal muslimin waɗanda suka bayyana tsakankanin musulmi da misali zai bayar fa fi babi asma'illahi wa sifati kaga in ka dauki ahlus sunna kuma ka dauki sauran kungiyoyi waɗanda ba su ba a babin sunayen Allah da sifofinsa wasadun to zaka samu ahlus sunna suna mat- mataki na tsaka-tsaki bainal jahamiyyati al-mu'attila wa bainal karramiyyati al-mushabbiha su jahamiya sun kore wa Allah sufofinsa su karramiya sun kamanta Allah da sufofinsa sun kamanta shi da ababen halitta mushabbiha kenan da ba ta gane to su kuma da suka zo sai suka zama tsakatsakiya wato tsakatsakiya ba su kore wa Allah sufofinsa ba sun tabbatar masa sannan sun ba su gwargwadon yadda Allah ya basu ba su yi ƙoƙarin fassara su ko yi musu tashbihi ba. Wannan a babin asma'i wa sifat in kana neman mazhabi wasat to shine mazhabin ahlus sunna. Kuma da kuma barazana da azaba da narko har wa yau wasatun ahlus sunna suna mazhabi tsakatsakiya bainal khawarijil gulati wal mu'tazila. وبين المرجئة المفرقة المستهلة المتساهلة في المحرمات su khawarij suka ce duk wanda ya aikata kaba'ira ya ba musulunci mu'tazila suka ce to ba za mu ce ya ba musulunci ba ma ba musulmi bane ina fatan gane da haka su in mutum ya yi ƙarya khawarij sun ce abin musulunci khawarij da mu'tazila sai kuma wanda suka ce ba dai kai imani ba kwan kana shan giya ba wani abu shan giya ka ba zai hana ka shiga aljanna ba je ka more almurji'a kenan kuma murji'a suka ce ai imani inda aka riga aka yi shi duk tafka tafka ba zai taba imanin ka ba su kuma ahlu sunna sai suka zama wasaf tsaka tsakiya tsakanin khawarij da murji'a khawarij da mu'tazila da kuma murji'a sai aqida su ta zama tsaka tsakiya su ba su zafi ba irin na khawarij da mu'tazila sannan ba su lalace sun sakwarkwace irin sakwarkwacewa murji'a sai suka dauki wani mazhabi zai yi rauni zai salance saboda aikata laifi kaga sai suka ɗauki wannan su ba sa tare da murji'a da suka ce imani yana nan daren dam ko da mutum yana sallah ko baya sallah ko yana ƙarya ko yana gulma ko yana shan giya ko yana zina imaninsa yana nan wannan aƙida ce rubabbiyar aƙida ta murji'a su kuma wayancan suka ɗauki zafi na ba gaira ba dalili suka ce ai suka ɗauki alwa'id kaga su in ka kalli khawarij da mutazila sai suka ɗauki alwa'id da kayi su ce wuta da kayi su ce kafiri da zan kana motsi su ce wuta kana motsi su ce kafiri wa'id kenan su kuma alwa'adu dukkan ayoyin gafara nabbi ibadi anni shi kuma ahlus sunna ya tashi sai ce nabbi ibadi anni anal gafurur rahim wa anna azabi huwa azabul alim sai hada su guda biyu su kuma kawarij da mu'tazila suka ce wa anna azabi huwa azabul alim suka shiru nabi ibadi anni ana al-ghafur a kai mutane kasu lalace abun wancan abun wancan dan mutane su kiyaye fahimci wannan wa fi babi sahabati wal khulafa a abin da ya shafi sahabban manzon Allah da kalifofinsa wasatun aidan ahlus sunna nan ma sai suka zama tsaka khawarijawa sai suka yi guluwi game da sahabbai rafidawa sai suka yi ifradi game da sahabbai ma'ana su khawarij sai suka wuce iyaka game da sahabbai su kuma rawatib sai suka yi sakaci game da sahabbai ban su kuma ahlus sunna sai suka ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kirkaka ne nagartattu ne ba a yi irin su ba ga wani annabi cikin annabawa ba a yi sahabbai na wani annabi ba irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa ba masumai bane ba masumai bane mu aqidan mu ba masu kirkin su amma kuma suna iya yin kuskure suna iya yin tuntube na ba ta gane sai suka dauki ahlul baiti suka ba su wani matsayi da ya wuce iyaka su kuma khawarij suka dauki karan tsana suka dora ahlul baiti yanda kaga waɗancan sun yi wuce iyaka wajen ƙaunar ahlul baiti haka waɗannan su ma suka ɗauki ɗumi wajen ƙiyayyar ahlul baiti to nan ma ahlus sunna sai suka zama wasa tsaka tsakiya tsakanin khawari Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ce tsakanin al'ummomi wa inna ahlus sunnati su kuma ahlus sunna wasadun tsakatsakiya ne baina sa'iril firaki tsakanin sauran kungiyoyi allati zaharat fil islami waɗanda suka bayyana a musulunci walidhalika bayyana an-nazimu dan haka ne al-imam al-qahtani ya bayyana cewa anna alaika wajibi ne akan ka ayyuhas sunniyu ya kai mai bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an tasluka dariqal wasa ka shiga hanya wadda take matsakaiciya allati la ifrata fiha wala tafrida wadda babu sakaci a cikinta sannan kuma babu wuce iyaka a cikinta wa an tabta'ida an kulli ma yukhalifahu kuma ka nisanci duk abin da zai saba wa tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam bi ziyadatin aw nuqsanin da ƙari ko rage wa hada ma'ana qaulihi bila naqasin wala rujhan wannan shine abin da Imam al-Qahtani yake nufi da yace bila naqasin wala rujhan an gane ko yace khairul umuri al-wasat al-wasit wa sharruha al-ifrat wa at-tafrit yake ta mafi alherin al'amura al-wasat al-wasit wato al-wasat al-wasit wato tafiya tsaka tsakiya wa sharruha mafi sharrin al'amura al'ifiradu wa tafiridu, al'ifiradu sakaci wa tafiridu da wuce iyaka. Lokaci ya yi? Binci na, a sai mu tsaya a nan don al'amuru bilbadi bi tauhid mun shiga za a shiga wata gaba, mun shiga za mu kwana a abin da, insha Allah sai mu tsaya a nan, abin da muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada. kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ta kaucewa hanya Allah madaukakin sarki ka shiryar da su Allah ka gafarta wa iyayenmu da malamanmu da sauran yan uwa musulmi da suka rasu Allah ya musu rahama ya gafarta musu marasa lafiya mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya waɗannan kwanaki masu albarka da muke cikin su Allah ya ba mu ikon raya su